Rahul ƙai'u fi Ramalana wanda amai ya rinjaye shi a watan Ramalana ba shi ya jawo aman ba aman ne ya fito yayya ba ya kasa. Fala kala alaihi ba biyan azumi a kansa tunda abin ya rinjaye shi. Wai ne tsaka a idan ya nemi ya aman sai kuma ya amai. To wannan kan fa alaihi kala'u biyan azumi na kansa amma ba kafara. وإذا خافت الحامل على ما في بطنها idan mai ciki ta ji tsoro bisa abin da yake cikin cikinta ma'ana cikinta yana samun damuwa matuƙan bata ci abinci ba ga ramalana ya zo to abin da za ta yi amfarar shari'a ya ba da dama da sha azumi walamta ɗin ba za ta yi kafarar ciyarwa ba sai da in azumin ya wuce ta aihu sai ta biya waƙar ƙila a an faɗa maganan wasu malamai da ce tuɗi mota ciya tun da take ta alfarman wata walil mawdi in hafat ala waladiha wa lam tajid man tastajiruhu lahu aw lam yaqbal ghayraha an tudira ya halatta ga mace mai shayarwa idan ta ji tsoro bisa abin ala waladiya bisa ɗanta ɗan yawan shan mama ne akan samu wani ɗan haka ita kuma in ba ta ci ba ta kan samu wahala ko nonon ma ba zai ɓaɓɓugo ba to ya halatta gare ta ita wannan mata in hafar in ta ji tsoro alawala da ya bisa ɗanta walam ta jirba ta samu manta sajiru wanda za ta haye shi ba ba samu matan za ta karɓar mata reno ba lahu gare shi a walam ya kaba gaira ko ko dan bai karban nonon wani sai ita to ya halatta an tubda da ta sha azumi wato da ta ciyar kafaran sha amma za ta biya an zama lana yau ce sai dai ba kafara wai saba an soli shehil kabiri ga tsoho babba wanda ya shekaru idan abdara idan ya sha azumi saboda laluran tsuba wani tsohon yunwa bai iya rike shi wani tsohon kishi to ya halatta ga wannan tsohon in ya sha azumi an yi mai ciyar ma'ana ya kafara ciyarwa wannan ba biya kansa ba kafara an yi jima wale mu ciyarwa fi haza a cikin wannan wuraren da aka faɗa cewa da mai cikin da take jin tsoro a kan ɗanta ko tsoho wanda ya kasa azumi dukansu ciyarwan muddin mudu ne an kulle yau ga kowane rana ya karihi da zai biya sa wakazalika haka nan ya ɗimu man farada wanda ya sake a cikin biyan ramalan ramalanan bana ya wuce maimakon ka biya abin da ake bin ka baka biya ba har wani ramalana ya shigo to akwai sakaci idan ramalanan bana ya wuce za ka biya to shi ma za ka yi kafara saboda ketare wani ramalana zuwa wani man farada wanda ya sake a cikin biyan ramalana ta da kala alaihi ramalanu akhar har dai wani ramalana ya shigo masa wala siyama ba azumi ala sibyani bisa kananan yara hatta yi hatta da mana gulamu sai yaro ya yi mafalki ma'anar mafalki a nan mafalkin da mutum zai ya balaga shi ne mafalkin ko ya haɗu da mace sai mani ya fito masa to wannan ya zama baligi kenan malamai sun kasa shi kashi biyu sun ce awabi maniyin awabi in ba ta sha'ar awabi samani a sharatin haulan zahar ko dai ya ga maniyi ko a gashin gemu ya tsoro masa ko ku a samu shekara goma sha takwas to duk wanda ya kai shekara goma sha takwas ko ya ga wannan ko mai gani ba lallai balaga ya zo zai kuma ya azumi wata hailar jariyatu yarinya kuma ta yi hala ita yarinya ba maganin shekara sha kaza ko kaza yana bin girma ne da kuma yanayin wurare wa bilbalogi lazimatu ma'amalul abdani da zarar yaro ya balaga a amalin abda ne ayyukan jiki wanda Allah ya lizumta ma kowa kamar tauhidi sallah azumi lazimin mutan lizumce su farilatan na farilla قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى ce wa idza balagha al-arfal minkum al-hulma idan kananan yara sun kai haddin shekar mafalki wato yin fitar da mani jin ko fitan gashi ko fitan mani to gidajen mutane ma in ba na iyayensu ba kansu shiga faliya a tsazinu su nemi izini tukuna saboda suna maligai kuma asbaha wanda ya waye gari junuban yana da janaba a cikin watan azumi wala mai ta ɗahar bai tsarki ba amratin ko mace ha'ilun tana haila ɗahurar tsarki ta yi tsarki kaula fajir gamin gabanin ketowar alfijiri to don mutum yana da janaba ba zai hana shi ɗaukan azumi ba don bai wankan janaba ba haka nan macen da haila yanke mata ba za ta kasa azumi don ba ta yi wankan haila ba to waɗannan wannan yin ta kaular fajir gaban alfijiri falam ya tasila ba sai wanka ba illa ba da alfajir sai bayan alfijiri ajila aku ma so mu zalika lim azumin wannan rana isan musu zamawan sun waye gari da rashin wankan janaba ko rashin wankan haila bai bata azumi ba za su ci gaba da azumin su kawai sai dai su yi wankan don yin ibada wala yajuzu siyamu yawmil fadli azumin ranan sha ma'ana ranan karaman sallah bai halatta ba wala yawmin nahari ko ranar babban sallah ranar suka kenan haramun ne a yi wala ya sumul yawmai lillazai na kan ba da yawmin nahari sannan ba a zumtan kwana biyu waɗanda suka zamo bayan ranar layya shi yake ce ma ayyamu tashriki kwanukan yanyenan nama ranar sallah ranar yanka ne washe gari rabo washe gari rabo to waɗannan kwanuka guda biyu ma an hana yin azumi a cikinsu in dai mutum ba hajji ya je ba shi ne ma da yake illal mutamattu sai wanda ya haji tamattu'i haji kashi uku ne akwai kirani akwai tamattu'i akwai ifradi wanda ya haji kadai ba tare da al'umra ya hada ba ba yin hadaya a kansa wanda ya tamattu'i akwai hadaya a kansa wanda ya kirani akwai hadaya a kansa ma'ana tamattu'i kan mutum ya je haji a cikin watannin hajji ya yi umra ya cire rigansa ya sa irin na gida haijira lokacin hajji to tamattu yake nan dan jin daɗi da yi da tufafin nan to shi kuma kira ne mutum ya haɗa hajji da umran kawai ya haɗe gaba ɗaya ba sai ya je wani umra ba to duk waɗannan su suke da yanka za a ba da hadaya to sai zama mutum ya zo bai da kuɗin hadaya gashi ya yi tamattu ko ya yi kirani ba da kuɗin hadaya ko ko a akwai kuɗin amma in ya bayar zai shiga wahala zai shiga matsala ko ko yana da laluran da in ya zo zai kashe su ai kamari kawai na ji da ne sai dai mai tamatu to shi wannan an ba shi dama a kwana biyun nan na ayyamu ta shiriki sai ya azumi wani yau rabiu da rana na hudu haka zai kwana na farko rana na biyu rana na hudu ba an ce salasatun bilhaji sabatun salasatun ko wasu atun raji atun uku kai a can wajen hajjin to kayi ranar sha ɗaya kayi ranar sha biyu shi ne ce wajen murrabe sai kai ranar sha uku to wannan ka samu uku kenan wasu atun kuma in ka koma garinku wala ya so mu mutadawiyun amma mai tadawiyi baya azumtansa kamar misali ka ce ni dole min na tadawiyi duk litini na tadawiyi sai dace ranar tashiri kuɗin nan rana ne na alhamis ko rana ne tuni aka ci a karkai na wai so muhimman nazarahu amma wanda ya baka ce shi ce na dora makaina zan yi azumin wata guda ko ko zan yi azumin kanato in yi ketare ranar sallar nan shi yana iya yi aw man kana fi siyamin mutaramin ko wanda yake cikin wani azumi mai bibiyan juna kamar zalika ga wancan nan ka kamar misali ka fara ya kama mutum ai an ce azumin wata biyu ne ko sai zama yana yi a cikin watan babban sallah dama cikin watan ramalana ba dama ya yi to sai zama da azumin da dole a bibiyi juna to wannan ya iya yin wannan wala su muna wa man abdana wanda ya shafi ranar ramalana a ranar ramalana wato da rana a watan ramalana ya sha azumi na yana mantuwa falayar kalau biya na kansa makarkadai ba kafara wa kaza haka lan man afdal fihi wanda ya sha azumi a cikin wata lirar rutin saboda larura wani irin lalura min maralin rashin lafiya to da rashin lafiya ya kai har za ka je a maka allura alluran aje shi a makogoro irin alluran don wani wuri ya ce duk abin da ya sami mai kogoro mai batawa ne to wannan shi ma babu biya sai dai ba kafara sai dai biya wa man safara wanda ya tafiya safaran tafiyan da yake da nisa ta kusar bi salatu wanda za a yi kasarun sallah a cikin shine mil 48 falahu ya halatta gare shi an yi tsira ya sha azumi wa illam talahu lalwatun ko ba lalura tafiyan ma lalura ce amma wa alayhi alqalam shi azumi biyan azumin na kansa mala yace wa sawmi amma fa ayi azumin ahab ilaina shi yafi so ga gare mu zamanin da ai tafiya ake a jaki ko a ƙasa to yanzu ko ai kusan ba wannan lalura a cikin mota ne har wani ma da iya condition wa man sabara wanda ya tafiya akalla min arba'ati burudi wanda ya kasa burudi hudu mil 48 din kenan fazan da sai ji ana cewa in mutum ya tafiya zai sha azumi naci mai kai 48 kuma ya ce annal fitra cewa shan nan mubahu abin halattawa ne da gare shi ba zan kawai zai sha azumin sa fala kafara ta alai ba kafara a kansa saboda wannan tawili wa alayhi qalau biyan na kansa wa kullu ma hafara duk wanda ya sha azumi mutawawilin yana mai tawili da wani dalili fala kafara ta alai shi ne na kawo misali shi ya gani a hadisi afdal al-hajim wal mahjum wanda ya kaho ya bata azumi wanda ya wanda aka yi makaho sai ya sha kawai shi yana nufin ai an ce annabi ya ce haka ba haka to ya yi tawili zai biya azumi amma dai ba kafara a kansa wa inna mal kafaratu ya kafa kafara ala man afara misa wanda ya sha azumi ne muta'ammidan da gangan ta hanyar mai bi akalin ci yayi an shirbin ko sha ya yi auji mayin ko ya kwanta da mata kafara ma alƙalai tare zai biya wal kafara tu kafara fi zalika a cikin wancan nan kai da amu 60 miskinan ce da mataki 60 da kulli miskinin kowane miskini zai ba da muddun mudu guda da muddun nabi sallallahu alaihi wasallam irin wanda ake zakan fidiri da shi din nan mudu mudu din nan kaga ma abin da sauki ba zai wuce buhu ɗaya da wani abu ba wa zalika wancan nan ka habbe fi ne na yafi soyuwa gare mu walahu ya halatta gare shi an yi kafira yi kafara bi itkira kabatin ya sai ba wa yadda ya halatta a wasu ya mishi a rami ko ya azumin wuta biyu mututa bi aini masu bin juna biyu walaisa alaman afkara fi kala ya ramalana muta'ammidan kafaratu ba kafara bisa wanda ya sha azumi a biyan watan ramalana da gangan azumi ya wuce ana bin ka bashi ka ɗauko za ka biya sai ka ji rana ko ka sha wahala sai ka karya to ai ka karya biya ne to wannan ba za ka yi kafara ba sai dai biyan nan na akan ka amma gumi alaihi wanda aka sumar da shi lailan da daddare a cikin watan ramalana fa fa kai farfado ba da dulu alfajiri bayan ketuwan alfijiri kaga alfijiri ya keto yana some to fa alaihi kala usomi biyan wannan azumin na wannan rana yana kansa amma ya layakali ba zai biya mina salawaci daga salloli ba illa ma a faka sai abin da ya farfaɗo a cikin lokacinsa wai magili sa'ami an yi hafazin lisanin ya kamata ga mai azumi ya kame halcinsa kame halcinsa banda albasha banda zage-zage wajen wari yahu da karɓansa duk inda zai je na sako ya kame wai azima ya girmama ma azama Allah abinda Allah subhanahu wata'ala ya girmama min shahada malana ga watan Ramadan wala yaqrabu sa'imun nisaa mai azumi kare kusanci mata bi wadin ta hanyar taki wala mubasharatin ko runguma wala qublatin ko sumba lillazatin jin dadi fi nahar Ramadan a cikin ranar Ramadan saboda zai jawo mashi in ya jawo yayi mazi to zai biya azumi in yayi mani ko zai kafara amma wala ya harmu alaihi zalika yin haka sumbanta ko ko tsotson bakin bai haramta masa mafi lailatin a cikin daren ramalana inda a cikin watan ramalana da dare shi ne kamar yadda faɗa cewa da da farko daren da rana don an hana to sai da sabai suka zo wannan ya manta ya kwanta da matansa sai Allah subhanahu ta'ala ya ce to shi kenan yanzu an affafe maku yawa idan ku ta ci ku ta sha ta yi ta bayyana khairul azumi na khairul azumi wato musu ya mai lalle ne amma wajen itikafi har yanzu yana da hukuncin wala ba sa babu laifi an yi su miha janiban mai azumi ya waye gari da janaba a jikin sa mina ba na taki ma'ana ko bai samu ruwa ba ko bace rinjaye shi azumi bai ɓaci ba wa malta wanda ya ji daɗi a cikin watan ramalana min mubasharatin da runguman mace au kumlatin ko sun ba fam za yi mazini zalika don haka falaye da kalawa biya na kansa wa in ta'amma da zalika in ya ganganta ya ci gaba da yi hatta amna har minin ya fito falaye da kafara to kafara na kansa wa kan kama ramalana wanda ya tsaya wata ramalana imanan wa hisaban ban gaskiya da kwaɗayin lada gufira lahu ma taqaddama an gafarta masa abin da ya gabata min zambihi daga zunubinsa domin shi da malana gaba daya kafara ne na shekara wa in qamta bihi in ka tsaya akan a cikin watan ramalana bima ta yi sarrara abin da ya samu maka gare ka daga raka biyu raka hudu raka goma har yin da faɗa maka nan gaba wa zalika wancanan kamar jiwon fallawa ana kaunar falalansa ana kaunan kuma takfiru zunubi kankar zunubi bihi da shi wal qiyamu yin qiyamul layli fi a cikin ramalana fi masajid jama'ati a masallatan da jama'a suke taruwa ana yi bi imamin asali man ne jagora kamar yadda ake ashan dinnan amma man kama bi baiti wanda ya tara iyalinsa yayi a cikin gidansa abubuwa a sani shi ya fi kyau ma in dai ka san ka tafi masallaci iyalanka ba zai ba tsara su ku yari liman ƙauyen ne tuga wanda niyyarsa da karfafawa da ushe kale wa kana salafus salihu shudaddun mutane mutanen kirki sun kasance ya kumu na bihi suna kiyamun laida a cikin ramadana fil masajid a masallatai mai shirin raka'atan da raka 20 ثم يوترون سنة يوتري بصلاة أخرى ويفصلون سنة رلبية أكان شبعي لو تليبا سوالعوا بسلام لسلما ثم صلوا سنة لقبائق وكانوا سيكعروا سنة صلى بعد ذلك بائم وانشانك ستا وثلاثين ثلاثين شدة ركعة ثلاثين شدة غير الشبعي ولا شبعي لو تلي وكل ذلك دوانا واسع يا هلتا ويسلم يدنغ سلما كون ركعة بيو وقالت عائشة رضي الله عنها عائشة الله يددع تتشي ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكي صلى الله عليه وسلم يتبقى رملان كون رملان با على إثنة عشر ركعة وسارك عشابيو بعد الوتر باين وتر ai kana kokari Mm-hmm. ya yadda ɗan shi ne ba wani magana zai anshi matan shi magana an san mata bai taso ba a yi shari'a ne inda ya gama la'anin nan an raba mata an raba auren kama har abada ba auren to yanzu ba maganan cewa zai anshi mata ya amshi ɗa zai kisan kai ke laifin zai karu in dai ya amshi da ya amshi da maganan aure dama ba a taba ba yawa cewa bai zai karbi dan ba shi ya taba auren yawa amma in ya karbi dan dama aure bai tabu ba kore dan nan da ya hadda rantsuwa da li'ani to shi ya kawo rabuwan auren idan ma ya yi tun bai yi kiran tsuwan akan je wani lokaci matan taron zai billahi lalai la ilaha illallah kai rantse ce la'ana la'anan Allah zan ce makaina in ja makaina sai a ce ce gaskiya na fasa sai a ce to amma zuwa la kai mata kazafi kuma aure na nan dama ko minti biyar ma ka shi na ai yayi mata ƙarya amma nan zuwa sai ta aiki na daman mun gane matan yake so ba na dama ba ne matan yake so ya ji bai iya rabuwa da ita a inda ya rantsuwan nan ya shiga ɓanna ta yi in ya dawo ya ce kamin ai rantsuwa ne in ya dawo ya ce a a shi kenan to magana a ƙare ɗana shi ne kuma mata na shi ne ba magana ai dama ba karamar sallah dokan na rana ɗaya ne in dai karamar sallah ne ranar sallah kawai washe gari kai ta azuminka amma babban sallah shine dokan na kwana uku karka yi yau karka yi gobe karka yi jibi amma in ba kana da wani azumi da kake jerowa ba in kana da shi an baka dama ka ci gaba da abinka ko kuma kana haji in kana haji an baka dama ka ci gaba da abinka amma kana gida dai to ko baka yi yanka ba za ka ji kanshin nama a wajen wasu mutane a a to sai mi haji ruma in kun gaji